الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوب حذر الموت وهم ألوب حذر الموت حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيه cikin yardan Allah mai kowa mai komai za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a suratul bakara yadda muke bayani game da muhimmancin ibada musamman sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa sallah wani ginshiki ne daga cikin ginshikin addini wanda lallai dukkanin wani aiki baya yiwa bayi karbuwa bayi cika sai an samu cikan sallah hakika annabawa sun tsaya babu wani annabi da aka kawo mana face sai an nuna mana yadda yake umurtan iyalansa da su yi sallah mun karanta irin abin da Allah yake gaya mana wazkur fil kitab Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana inda rabbih mardiya Allah ya mana bayanin karshe irin annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda shi ma yana cewa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ga irin su annabi Zakariya annabi Yunus wanda Allah yana mana bayanin walaula an kana min musabbihin wanda malamai suka ce at-tasbih anan yana nufin sallah ne to duka za ku dinga dubawa Allah subhanahu wata'ala bai bar wasu daga cikin al'umma ba face sai da ya nuna mana wajibcin sallah da ya daura musu a cikin alkur'ani da irin muhimmancin sa da irin ayyukan da ke cikin sa to mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu Allah ya zaba fiye da kowace al'umma wannan yasa fifikon mu ya zamto daban ne da sauran kowane annabawa fifikon mu ya fi kowanne sai ya zamto an wajabta mana sallah fiye da kowane al'umma shi yasa farkon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi sallah an bashi guda hamsin ne bayan an bashi hamsin manzon Allah ya nemi ragi har ta zamo guda biyar kowane ɗayan tana tare da goma to anan ubangiji ya yi mana bayani game da abin da ya shafi sallah da hukuncinsa ya yi mana bayani game da abin da ya shafi aure da hukuncinsa to sai aka koma kai tsaye aka tafi zuwa ga gida wato almustami yanda ake gina society domin shi dama abin da ake nufi da sallah shine a ji tsoron Allah a kyautata juna da girmamawa to Allah subhanahu wataala sai ya koma mana bayani game da yanda za mu gina al'umman mu da yanda za mu yi zama zaman nan ya zamo zama ne wacce take irin na musulunci ne wanda Allah subhanahu wataala yake so to shine Allah subhanahu wataala yake mana bayani bayan yayi mana magana hatta ga yanda ake sallah a cikin tsoro salatul khawfi to shine Allah ya ci gaba da bamu hikima da hikaya ta wasu al'umma wanda wa'innan al'umman su ne al'umman wayanda suke magabatan mu zami koyi da ayyukan su Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya bamu ikon koyi da abin da ake nufi a sanar da mu akan sa Allah ya ce mana alam tara ya rasulallahi ko ya ko mutane ko ya kai wanda kake karatu ko ya kai wanda kake sauraro shin labari bai iso maka bane ilal ladina kharaju min diyarihim labarin wa'annan mutane wanda suka fita daga gidaddakin su su mutum dubu hudu a wani ruwayan mutum dubu goma a wani ruwayan mutum dubu takwas har aka kai ga ruwayan mutum dubu saba'in wanda sun fita daga gidaddakin su ba dan komai ba ce wahum ulufun dubbai ne daga cikin mutane suka fita daga cikin gidaddakin su hazara al-mauti ay khashyata al-mauti wa khawfaha sun fita ne fira mauti domin suna tsoron mutuwa kada zo ta musu sanda sai suka tattara suka ce bari mu yi kaura daga gidaddakin mu mu je inda ba za mu mutu ba to Allah yana so ya kawo wani hikima abin da yasa Allah yake so ya kawo mana shine a nuna mana jarumta da rashin tsoro da kuma iya ba da rayuwa domin jihar don kare addinin Allah sannan kuma duk yadda zama ya yi daɗi Allah ya yi mana bayani mu ji tsoronsa azizun hakim mabuwayi ne sananne gwani ne mai ƙarfi to duk yadda rayuwa ta yi daɗi akwai mutuwa to shi yasa sai Allah ya ɗauko wannan kissan domin ta zamto mana ibar ga mu da na gabanmu idan har kana jin daɗin rayuwa ka ka tuna wa'innan mutanen yari muhim ulufin su ne Allah ya hurga a garin su da suka ga annoban ya suka fita duka suka gudu mutum dubu saba'in duk sun yi ne domin su guje mu mutuwa faka sai Allah ya ce musu mutu faka sai Allah ya ce musu ku mutu duka akwai Hizkil a wannan zamanin shine annabin da yake kula da su a lokacin ya tsaya ta roƙon Allah a wani ruwaya sai da ya kwana bakwai yana addu'a yana ya tashe su ya ubangiji ka yafe musu tukun Allah ya ce summa ahyahum Allah sai ya nuna isassa cewa shine almumitu shine almuhyi sai Allah ya su to anan abin da za daga cikin kissosin da Allah yake so isar mana ba kawai burin mu shine mu ji labarin ummatai sun tashi za su gudu Allah ya ɗauki ransu a sako na farko shine duk yanda bawa yake da yanda ya kai da tsira bai ita gudu wa kaddararsa ba mutuwa kuma idan ta zo ko da mutum na cikin ɗakin mahaifiyarsa ne a cikin ciki ba wai yana fili ba za ta ɗauke shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya mana cikin alkur'ani yana ce mana wato aina ma takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta bi ku kuma mutuwan nan za ta riske ku ko da a ce kun hau gida tudu to mutuwa za ta riske su shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya mana a wani aya kullan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut aw al-qatl kaga wallahi da su fita su yi ta gudu wani ya yi gabar ya yi bangon duniya wani ya arewa ya bangon duniya duk ya dudu gudun kan nan ba zai tseratar da kai daga hakikanin mutuwa ba gudun da kai sai ka ka riski ajalin kashi a nan yake wani yana cikin tafiya ruwa sai ya shiga daki ya ce bari in sha ruwa yana ɗauka ashe ruwan sai ya shake shi sai faɗi mutu mai yin tseransa yaki ya fita yana gudu yana shiga hadari da shi ya mutu kuma a garin a zauna lafiya ba wanda ya mutu wani kuma wani abu ne zai firgita shi ya fita da tsoro daga ta fadi yana fadi kuma ya ci da kai shikenan sai ya mutu ashe Allah ya ga mana fa idza jaa ajaluhum fa idza jaa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan mutum ya daga maka kafa ko da na awa ɗaya ne kuma ba za a ƙara maka ba kafin mutuwanka wanda yana tasar da mu kisan abin da ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa a zamaninsa mala'ikan mutuwa ya kawo masa ziyara a mafi inganci zamanin annabi Suleiman shi annabi Suleimanu yana tare da mutanensa mala'ikan mutuwa ce kawo masa ziyara a zamanin da idan dai za a ɗauki rai mala'ika ba sai ya zo ya sallama a gidanku shige ɗauki rai kuma idan mala'ikan mutuwa ya zo ana gane wannan mala'ikan mutuwa ne to da ummatan wannan lokacin idan suka ga mala'ikan mutuwa sukan gane shi yasa mala'ikan mutuwa da ya zo a wannan zamanin sai ya ya zo ya gaida annabi Sulaimanu shi kuma mala'ikan mutuwa ba ya gaida kowa idan ya zo da bukatarsa da ta kawo shi wannan mutumin yana zaune a fadan annabi Suleiman sai mala'ika mutuwa sai ya kalle shi ya gaida annabi Suleiman ya kalle shi annabi Suleiman sai mala'ikan ne ya tashi ya fita mutumin da ya ce ya annabin Allah wai shi wannan wanda ya zo wai wane ne ya ce mala'ikan mutuwa ne sai mala'ikan mutuwa ya ce shine ni kadai yake ta kallo a cikin mutanen nan sai ta kallo na ya ta kallo na yace annabi ina roƙo ka min wani alfarma guda ɗaya ina son ka yi umarni wa girgije ya ɗauke ne kai ni bangon duniya annabi suleiman ya ce to shikenan take annabi suleiman ya umarci girgije ta tafi can bangon duniya ta aje wannan mutumin bayan ta aje shi ba da mintuna kaɗan ba kawai sai ga annabi sai ga mala'ika mutuwa shigo yana murmushi annabi suleiman ya ce mala'ikan mutuwa me ya faru ya ce ai dazun da na zo din nan wani mutumi ne na zo ɗaukar ransa amma ni a rubuce an nuna mini a bangon duniya zan ɗauki ranshi shi yasa nake ta mamaki to ya za a iya je bangon duniya to wallahi daga taci na anan na je bangon duniya sai na ganshi a can shine na ɗauki ransa ashe bara zuwa lokacin ka ba fa idza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun in dai mutuwan yazo to babu yanda za ka yi ka sallake ajalinka shi yasa malamai suke ce fa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa min ad-dahri lafiyayye ne sai kuma ya faɗi sai mutu ba tare da rashin lafiyan komai ba faɗi a ce kaman yayi mutuwan a ci falfal wa kam min da yana nan yana nan rashin lafiya la'alla kakanka ne na biyar ko na hudu shi kuma yana nan kullum tun tashin ka ana masa jinya minad dari ya gara shekaru shekaru shekaru ko bai mutu ba ashe idan Allah ya sa kana da nisan kwana za ka yi nisan kwana in Allah ya gajarta ma kwana kuma za ka yi gajeren kwana amma kafin mu nan akwai sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar a hadisai wanda suke kare nisan kwana akwai addu'o'i wanda su ma suna kare nisan kwana daga cikinsu shine sada zumunci babu wani abin da ya kai shi kare nisan kwana idan mutum yana sada zumunci to Allah subhanahu wata'ala yana kara masa nisan kwana ya yi tsawon rayuwa sai ya zamto ka ci lokaci ka ci lokaci kaga Allah yana ta kara maka nisan kwana malamai kuma suna ce da mutum zai na karanta lakajjakum a rana so shida wannan lakajjakum din za ta sa rayuwanka yi tsayin gaske duk ran da karanta lakajjakum zai yi wuya a wannan ranar wani abu ya fada maka wanda adali zai zo maka wani bawan Allah aka ce yana yawan karanta lakajjakum kullum yayi yau yayi gobe yayi koyaushe yana yi sai kai ga shi ya damu ina ma da saboda shauƙi irin na waliyyai burinsa kawai ya riski manzan Allah domin duna iya in kai rayuwa kai rayuwa a duniya zaka gane duniya banza ne in ka ga in yan babu su duk wanda kake tunani zaka ga babu shi to wannan ne yasa ya dinga tunani har ya kai ga yana roƙo ya masa damin da zai ba ya samu ya mutu aka ce wata rana ya mafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi a mafarki manzo Allah ya ce masa ai bawa bawan Allah kulli yawmin kana karanta laka jakum ya za a yi mala'ikan mutuwa dauki ranka Allah zai ta kara maka nisan kwana sai kana karanta laka jakum shaka mu yi kokari mu yawaita karanta laka jakum Allah subhanahu wataala zai mana maganin musiba zai mana maganin bala'i da yawan karanta wannan sura na aya na lakas ja'akum Allah ya taimake mu to Allah yake gaya mana cewa hakika mutuwan nan dai duk yanda kuka je kuka gudu kuka dawo to mutuwan nan sai ta dauke ku kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum lallai wannan mutuwan da kuke guduwa don ku tsere mata to mutuwan nan za ta riske ku bayan kuma ta riske ku za a kai ku zuwa wajen wanda kuke gudun ku same shi shine Allah madaukakin sarki domin ya cika muku ayyuka ayyukan ku wanda kuka yi masu muni to wayannan al'umma sun fita daga gidaddakin su Allah yake gaya mana cewa wahum ulufun sama da mutum dubu saba'in sun fita hazar mauti ba dan koyi ba sai domin tsoron mutuwa domin annoba ya sauka a cikin garuruwan su mutane ne daga cikin banu Isra'il to da suka fita faqala lahum Allah mutu Allah sai umarni akan cewa dukkanin su su mutu domin shi anan faqala ba magana ne Allah zai yi ya ce wane ka mutu ba a umarni ne kawai dama akwai kudura akwai irada idan kudura da irada suka haɗu take abu sai ya zama innama amruhu idza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun to amma idan ubangiji ya nufi kasantuwar lamari ba wai kalma ne na kun da fa yakunu ake hada su ba kawai idan ubangiji ya nufa lamari ya yiwu to Allah subhanahu wataala sai umarni da su duka suka faɗi suka mutu take kowa ya mutu a wannan lokacin fa ahyahum Allah ya raya su bayan sun kwankwana takwas da addu'an annabin su annabi Hidil yayi addu'a yana tankar da kai zuwa ga Allah Allah kuma ya raya su dogon zamani bayan da sun mutu kuma suka tashi suka yi nisan kwana Allah ya ce inna Allah lagu fadlin ala nasi lalle Allah lazu fadlin mai baiwa ne alan nasi ga mutane walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su san cewa Allah subhanahu wata'ala yana da falala mai yawan gaske ga al'umma ba a nan wannan aya ita ce aya mafi girma wanda ake ɗaukan hukunci na abin da ya shafi annoba a cikin al'umma baki daya domin idan annoba ta fada a cikin gari to abin da na mataki wanda zai zamto shine mafita sama da shekara dubu da ɗari hudu alkur'ani ya yi bayanin komai shi yasa a hadisin annabi muhammad manzo Allah yake cewa alfiraru min at-ta'uni kal firari min az-zahabi mutum ya fita da gudu ya tattara kansa da kayansa da iyalansa ya gudu daga annoba kamar gudu ne a filin yaƙi wasabir fihi kasabir fi zahfi wanda kuma ya haƙuri annoban ta wuce Allah ya kiyaye shi kamar wanda ya yi haƙuri ne a filin dagan yaƙi ana yaƙin bai gudu ba kuma Allah subhanahu wataala bai zarfce shi da shi ba wani hadisin ko manzo Allah sallama ya hana wato akai marar lafiya da ya kamu da cuta irin na annoba cikin al'umma wanda ba su samu wannan ba masu lafiya garau shine a ruwayan da ke cewa la yuradannal marid alal musih bi halatta a ɗauki mutum mara lafiya a kai shi ga wanda yake mai lafiya ba wayannan hadisai da makamantansu kafin bayyanan corona da yawa wanda ba suke son su yi isgili wa musulunci wayanda suke daga cikin almustashirikun orientalist da wayanda suke su kuma suna nan musulmai ne amma kuma hadisan annabi da yawa sukan auna su da hankalinsu ne ba da tunanin cewa wanda ya faɗa ya fi su sani ba shine annabi Muhammad domin duk ilimin ka baka sai ka san komai na annabi ba idan ka ga hadisi bai daidai da zamanin ka ba Allah akwai zamanin da zai zo daidai da shi to sai ka jira idan ya zo daidai shi zai amfane ka to sai ya zamto suna ne da hankalinsu suna yin hukunci wa hadisan da hankalinsu har ya kai ga cewa suna karyata irin wa'innan hadisan wanda suke maganganu akan irin wa'innan al'amura mutum sai ce yaya za a yi a ce mara lafiya idan har ba shi da lafiya kada a kai shi wajen wanda yake lafiyayye a lokacin duka mutane ba su kawo hankalinsu akan manzon Allah fa yana magana ne akan in annoba ya faru ba idan annoba ya faru manzo Allah ya hana cewa wanda annoba ya fada a garin su shi ya fita daga garin ya je garin wasu annoba ne ya faru a nan Najeriya sai ka tashi ka tafi Ghana ka kai musu ko annoba ne ya faru a Ghana ka shigo Najeriya ka kawo musu ko annoba ya faru a Bauchi ka je Kano ka kai musu ko na Kano ya tashi ya kai Lagos ko na Lagos ya kawo Abuja duka wannan ya haramta bai halatta ba wannan sai gashi wannan hadisin ta yi aiki a lokacin corona wanda zaka tafi ka ce to ai masu bincike sun ce kaza sun ce kaza sai ya zama a lokacin corona babu wani hadisin da ta yi aiki fiye da wannan aka rufe dukkanin filin jiragen sama dukkanin wani boda aka rufe dukkanin garuruwa da hanyoyi sai in an tabbatar da cewa kai lafiyi ne amma idan baka da lafiya tun daga airport din za a nade ka yanda ake dauri bari a mai da kai gidanku ba domin su masu lafiya ne kawai za a je ne a kai ka isolation wajen da za a tare ka a kula da kai me ya kawo haka wannan likitan likitoci ne shine annabi Muhammad ya yi bayanin dukkan cututtuka da za ta faru kan cutan ya zo annabi ya yi bayani shi yasa sai na Umar ibn Khattab wata rana ya tashi zai yi tafiya za su shiga wani gari suna daidai wani gari a Afirka sai wani daga cikin sahabbai ɗaya daga cikin wanda ya zo na shi ma da annabi Muhammadu an zo za a shiga sai aka ce sai na Umar wannan garin fa akwai annoba sai na Umar ya ce kai jama'a ku tsaya da aka tsaya sai ce mu juya ba za mu shiga ba sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce haba ya sai na Umar yanzu har da ke gudu a kaddaran Allah idan mutuwa ya zo ka isa ka tsare kanka daga mutuwa sai na Umar sai ya ga maganan ya girma sai ce kai yace da ban zaci kai ne zaka faɗi wannan magana ba a cikin wayannan bayan Allah ya kamata a samu wanda bai kai ka ilimi ba shi ya kamata ya faɗi wannan magana lokacin da ba bai da ya gaya masa wannan sai na Umar bai da wani aya da zai gaya mai ko hadisi kai tsaye to shikenan take sai na Umar sai Allah subhanahu wataala ya kaddara akwai Abdurrahman ibn Auf a wannan wajen Abdurrahman ibn Auf sai ya zo sai ce me yake faruwa yace ga Aba Ubaida yana zargi na akan za mu shiga garin da akwai annoba na ce mu juya ni kuma gani nake shi bai kamata a ce ya faɗi wannan maganan ba Aba Ubaida sai yake cewa to ai idan wannan ne indi min hadha ilmun akan wannan ina da wani ilimi wanda na dauke shi a gaban annabi Muhammad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi yana cewa idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdimu alaihi in kun ji annoba na cikin wani gari kar ku tashi ku shiga wannan garin wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju sira amma idan annoba ya fa cikin gari to kada ku ce za ku fita ku bar garin domin guduwa daga wannan kaman kuna nuna za ku gudu ne daga mutuwar daga mutuwa da Allah ya jarce ku da shi shi yasa zaka ga mutum ya gudu daga Najeriya sai ka ji an kama shi a a kasan kinjin din nan an ce yana da da ne suna corona yake ga sun harbe shi na kasan su da abin yayi nisa kawai sai shugaban kasan ya ce to tun da su suna zargin cewa kasan Amerika ne take so ta kashe su sai to shikenan a nan ana gina wajaje ne a isolation center a je ana kula da mutum ana me da me shi ko sai ce duk wanda aka kama shi in ya sauka airport a harbe shi a wajen aka ce tunda aka auna mutum na farko aka kama shi da shi wani mai corona ba a sake kama aka ce corona ba haka ya zo na lafiya sai da in ma abin dan makirci ne to ya fi kuma kirci to sai ka gudu daga Najeriya sai ka fada kasan a ce kuma kana da shi da ka ki mutuwan annoba a sai ka mutuwa ne na hakika to a wannan lokacin idan annoba ya fada a gari to abin da ake yi akan nemi dukkanin kariya a yi shi amma fita daga gari ba shine mafita ba annoba kenan domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wasu maganganu guda uku akwai wato wata rana ma'aiki ya fito daga gidansa sai ya samu wani rakumi rakumin nan na ta kuka rakumin yana cikin kuka sai ya zo wajen manzan Allah ya ce ya rasulallahi na zo ne ina ƙaran mutane na sun cutar da ni sun saye ni sun sa na hidimta musu na yi kaza na yi kaza na yi kaza amma yanzu sai cutar da ni suke yi a hakan na haƙura duk da tsufana yanzu kuma suna shirin su yanka ni manzo Allah sai ya ce ina mai wannan rakumin ya ce gani nan manzo Allah ce yazo yana zuwa manzo Allah yace rakuminka ya kawo kukanka ya ce kai kaza kai kaza kai kaza saka in ka yarda ka sayar min da shi yace ya rasulullahi na baka in dai kana so annabi na baka annabi ce aka sayar min da shi Allah ya sai wannan rakumi annabi sai yace wa rakumin to na yanta ka tafi jeji ka tafi ku je irin tausayin manzo Allah hatta ga dabbobi annabi bai bari ba rakumin nan ya tsuguna yana kuka yana kuka da idansa kowa yana gani to raƙumin nan sai fara magana magana na farko sai aka ji manzo Allah ya ce amin ya kara wata boda manzo Allah ya saka ce amin ya boda na uku annabi ya ce amin na hudu ko sai aka annabi yana kuka da hawayensa manzo Allah ya ce raƙumin nan ya mun addu'a ne addu'a na farko ya ce ya rasulullahi ka tsirtar daga ni daga halaka to ina addu'a Allah ya saka maka akan irin tsayi wanda ka yi wa mu da gaba ɗaya al'ummanka shi ne ce amin ya ce addu'a na biyu da ya mini ya yi mini addu'a ne akan abin da nake so na gani cikin al'umma na na masu kirki na gari Allah ya tabbatar min na ce amin ya ce addu'a na uku ya yi mini addu'a a kaina da iyalina na ce amin ya ce addu'a na hudu sai ke cewa ina roƙon Allah Allahumma la taj'al ba'sa ummati nabiyika Muhammadin bainahum shadid yace Allah karkasa al'umman manzan Allah yaƙi ya zamo tsakaninsu da tsakaninsu manzan Allah ce sai na ji ya roki abin da shi bai san cewa Allah ya riga alƙalami ya bushe an tabbatar da wannan ba sai an yi mu al'umman mu ba za a kifar da mu ba mu al'umman mu ba za a mana girgizan kasan da zai karar da mu ba mu al'umman mu ba za a mana kisifewar rana ya shafe mu ba mu al'umman mu babban bala'in mu shine yaki tsakanin mu shi zai karar da mu amma kuma abin da zai zo mana shine akwai abin da manzo Allah ya faɗa yace shine halakan al'umma na na cikin atba'an wa ta'un annoba da kuma kisa annoba zai iya zuwa ya ci gari guda sannan kashe-kashe zai zuwa ci gari guda wannan zai iya faruwa al'umman manzan Allah anin baya su annabi ya ce duk wanda kuka ga annoba da da wannan sukan ya zo musu yace kuma su ne masu wato ɗaukaka addinin musulunci sai na Abubakar ya har kuka yake yana ina ma da dai samu wannan shahadar ya zama wani ya zo ya soke shi amma sai zama ya mutu lafiya sai gashi ya faru sai na Usmanu ga shafar sai na Umar ga shafar sai na Aliyu shi kuma sai na Bakar Allah bai daura masa wannan shahadar ba to hakika wannan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa walakin na aksaran nasi la yashkurun da yawan mutane ba su godiya wa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu wakatin وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم na'am ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa qatilu hakika ku yi yaki fi sabilillahi a tafarkin Allah ku yi yaki domin daukar kalmar Allah wa alamu ku sani annallaha Allah sami'un mai ji ne ga dukkanin koken ku alimun masani ne da halayen da kuke ciki wannan ayoyi kamar yadda muka faɗa sun karantar da mu abubuwa wanda suke darussa ne masu yawa domin daga nan kuma za mu shiga sabon kuma wani hukunci din kamar yadda Allah subhanahu wataala yake so ya sanar da mu a nan yadda muka ji shine Allah ya nuna mana cewa rayuwa da mutuwa duka suna hannunsa kar ka ɗauki cewa wani ya isa ya cutar da kai ko ya kashe ka ko ya raya ka Allah shi kaɗai ne ke yin rayuwa shi kaɗai ne ke yin mutuwa sannan kuma rayuwa da mutuwa wani abu ne wanda Allah ne ya halicce su kuma shi ne yake kaddara ajali da lokaci da yawa muna mamaki idan an ce an mutu an tashi amma ga alkur'ani ya ba mu labarin al'ummatai daban-daban wanda sun mutu sun tashi a cikin alkur'ani daga ciki wanda za mu kawo mun karanta ɗaya a farkon bakara Allah ya ba mu labari na wato zamanin nan ina ji Uzair wanda Allah yake ba mu labarin cewa suka zo wa iz qataltum nafsan nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa kunna dribuhu bi ba'daha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun ubangiji ya babu labarin Uzairu lokacin da aka bugi ɗayan mutane da jikin saniya take tashi da rai bayan da ya mutu ga irin abin da ya bamu labari na wata na ɗaya daga cikin mutanen banu isra'ila na uzairu shi kuma wanda ya zo ya tsaya yake cewa wato wa'innan mutane gari guda ya same su sun mutu kasusuwan su ya rujuddige ga nan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wanda shi ma ya ce rabbi kayfa tuhil mauta Allah ya ce awalan tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi wanda shi ma ya tada tsuntsaye suka tashi da rayuwansu suka ci gaba da yi to hakika ga irin na uzur wanda aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ko wanda shi ma yace yaya za a yi Allah ya rada diye wayannan Allah yace fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'sa shi ma ya mutu shekara 100 kuma ya tashi rayuwa su ma wayannan haka suka yi mutuwa suka kuma kwana bakwai a muce bayan har jikin su ya fara yin wari duk kayan su sai zama likafani kuma suka tashi kuma suka ci gaba da rayuwa a ce wannan ba mamaki idan har aka ce wani wanda ya mutu ne kuma aka ce ka gan shi da rai domin Allah subhanahu wata'ala ya raya wasu a matsayin intikami wasu kuma ya raya su a matsayin hitirami daga cikin wanda Allah ya raya a matsayin hitirami akwai annabawa alaihi musallam annabi Musa alaihi salatu wassalamu hadisin sa manzon Allah sallam hadisin Isra'i da Mi'raji annabi ya ce na wuce kabarin annabi Musa alaihi salatu wassalam sai kuma na same shi yana sallah a sallan nan da na samu yana yi sai na gan shi in je na dawo in same shi kuma yana yin sallah kuma na cikin kabarinsa kuma na yana yin sallah sannan haka ya faru annabi ya haɗu da annabi ibrahim annabi yahya ya haɗu da annabi isa ya haɗu da annabawa har annabi adam alaihi salatu duka a lokacin Isra'ila Mi'raji Allah ya raya su ya girmama su shi yasa annabawa suna da rayuwa wacce take khassa da su to yaya idan har wa'innan suna da rayuwa yaya kuma da ayi mai kwacokom annabi Muhammadu shi sai yau sai a cewa ne ya mutu wanda bai mutuwan shahada fa haram ya mutu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الأحياء ولا أموات بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الله يكتب بل أحياء دكا سرايوني idan mutum ya mutuwar shahada ma rayayye ne ya ga annabi Muhammadu shi manzon Allah ya ce dukkanin wani annabi idan ya mutu girman kwana arba'in ba zai yi a cikin kabarinsa ba face sai na da rai ya ce ni kuma Allah ya girmama ni ba zan kwan uku ba maface da raina shi yasa manzo Allah ce duk wanda yace assalamu alayka ya rasulullah to ta ki annabi ya ji ya amsa ya mayar ni ma yanzu da faɗa ji ya amsa ya mayar shi yasa yace kuna yawan mun sallama da salati ana faɗa mun kuma ina amsawa kuma ina mayar muku duk wanda yake so ya magana da annabi to yayi manzon Allah sallama yanzu yanzu annabi zai ji kuma annabi zai amsa masa a zamanin annabi bayan rasuwar ma'aiki ta kai ga sahabbai idan ka a sahabbai akwai wanda sun je suna jin kiran sallah daga cikin raudan manzon Allah kai wasu ma sun je sun yi sallama a raudan annabi kuma an amsa musu sallaman kuma sun ji wannan sallaman da kunnan su ya kai ga cewa hatta maulan musho Ibrahim ya kai ga cewa ya je raudan manzon Allah ya yi sallama wa annabi ya rera baitoti wanda suke wajen kamar irin su Sheikh Nasir Muhammad Nasir limamin waje yace suna tsaya a wajen sun ji lokacin da yake cewa salamun ala tahal amini jalisi salamun ala al badr al munir anisi salamun ala shafi faqat bi masifi salamun salamun yana sallama yace sai da suka ji lokacin da manzon Allah ya mar musu da sallaman su wannan kuma ba wai ya faru bane a wai wannan zamanin a'a ya faru a zaman dai da yawa Imam al-Qutbi ya rawaita hadisi daga Imam Ali alaihi salam kashin fadin walau an yi an fasa ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul law kadallahu rahima da mutum zai yi zunubi ya so wajen manzon Allah take Allah ya bukatan take kuma Allah zai yace bayan mun bai manzon Allah da kwana uku kawai balarabe ya zo balarabe ne na kauye da sallama wa manzon Allah yace ya rasulullahi laqad qulta anillahi fa samina ank wa wa'aita anillahi fa wa'ina ank wa mimma anzala Allah ta'ala alayka walau annahum izzatuhum ja'faru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim yace ya rasulullahi daga cikin abinda muka sani kai ne kadai kaji daga Allah ko kai ne kadai kai ka kiyaye maganan Allah kowa duk wanda ya ce maka Allah ya ce waye faɗa ya ga bakin manzon Allah ne kamar yadda ni in na ce maka Allah ya ce la Allah na ga bakin malami na da ya karanta da ni kafin nan ya ce Allah ya ce shi kuma shi kadai ne ji daga yadda Allah ya ce tukunne faɗa muku ya ce sanin amma abinda Allah ya faɗa mun ji ya ce da dukkanin halatta yi sabo wajenka na zama Allah ya gafarta musu da baki ɗayansu. Kun ciro ba kai lastarar ba Allah lastarar. Lawajadullah ja astaghfirullah lawajad wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah Allah lastarar. Domin kai ne kadai wakilin Allah mai faɗi da harshen Allah wanda ya kan fadan Allah a doron ƙasa. To tun da haka ne annabi na zo ni ina da bukata iri kaza ina da iri kaza kai imam ali yace kai sai muka ga yana iya kasa yana farawa a kansa yana ɗeban kasa yana zuba akwai yana kuka yace wallahi take mun ji da kabarin mun Allah ana ce ma wannan balarabe kai wannan balarabe dukkanin bukatunka ka je ka an gafarta maka kuma wannan fa bayan an bizna annabi da kwana uku ba ni faɗa ba malamin da ya faɗi wannan kaje ka ɗauko littafin tafsiri ita ce tana cikin mafi girman littafin tafsiri a duniya sannan kuma ta fi shekara dubu kace maganar yau ne kuma gashi ya kawo shahadi a gaban Imam Ali sayyidina Ali fa shi yake kawo wannan kissa ashe ba a ce ma'aiki wane ya mutu kuskure ne laifi ne kalmar mutuwa abin da ake nufi mutuwa da larabci daban da mutuwa da hausa mutuwa da hausa shine tafewa haske mutuwa da hausa shine rashin amfani mutuwa da hausa shine karewa lalacewa shi san an ce rigan ka mutu me ake nufi ya lalace ya lalace shi san Allah bai yarda ya amfani wannan kalmar a gaya ma wani mutuwa shahada ba wala tahbana alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya ba a ce musu an kashe su wala taqulu liman qala fi sabilillahi amwatun bal ahya duka Allah ya ga mana inda rabbihim yurzaqun suna nan da rai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai rai yana nan da rai mutuwa da fa ba wai fa mutu al-maut yana nufi al-intikal min hayatin dunyawiyya ila hayatin barzakhiyya rayuwan ne ka canza daga rayuwan duniya zaka je kai wani irin rayuwa irin wancan idan ka mutu a matsayin kawai in an mutu an mutu ne ga baki ɗaya condemn to ai babu azaban kabari ya an taɓa yin azaba gawa babu azaban kabari duk wanda ya mutu da ke za a tashe shi da ransa a tambaye sa me za ka ce a haƙƙin annabi Muhammadu to ashe wannan yake nuna cewa ashe mutuwa ba tana nufin lalacewa bane ga baki ɗaya Allah ya taimake mu to wannan aya ya karantar da mu cewa lallai annoba ga irin yadda ake yi na biyu ba wanda ya ya guje wa mutuwarsa na uku kuma idan mutum ya mutu dan Allah ya tashi shi wannan abu ne mai sauki shi yasa zaka ce an ce an ga manzo Allah sallama to ana nufin annabi na nan kenan bayan ya kaza manzo Allah ya bamu labarin annabi Musa ya rasu ya bar duniya Qur'ani ya ga mana amma kuma gashi annabi ya ganshi a Isra'i da Miraji Qur'ani ya tabbatar mana annabi Adam ya rasu gashi an ganshi a Isra'i da Miraji Qur'ani ya tabbatar mana annabi Yahya annabi wani duk annabawan nan dai sun tafi ko amma duka sai da Allah ya dawo da su suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kudus a duniya ne ba a lahira ba saka abinda baktun bai sani ba kada ya inkari Allah yana gaya mana cewa lallai wa qatilu fi sabilillah idan dai mutuwa ba ta da makawa sai an mutu kuma mai iko da ita Allah ne to ku yi kisa ta farkin Allah wa'alamu ma'ana ku tashi ku je ku yi yaƙi tafarkin Allah yakin nan ba ana nufin kawai ka fara kashe kowa in ka gani ba sai wanda ya yaki musulunci ya dauki makami akan ku shine za ku dauki mataki a kansa wa alamu ku sani anna Allah Allah sami'un maji ne ga dukkanin laifuffukan ku maji ne dukkanin koken ku alimun masani ne ga dukkanin halayen ku idan ka faɗi gaskiya ma Allah ya sani in kuma ka faɗa abin da ba shine a zuciyanka ba Allah masani ne Allah kuma zai makunci da abin da ya sani na'am من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبل ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل سرق الله العظيم
saboda ayan wannan ta da bayani mai tsayi ina ga daga ita la Allah ba za mu ƙara samun dama ba Allah yana ba mu labari man zallazi yuqridullaha qardan hasana wane ne a cikin ku zai ba wa Allah rance amma rancen mai kyau man zallazi yuqridullaha qardan hasana wane ne a cikin ku zai ba wa Allah rance amma wannan rance rance ne mai kyau wannan aya kamar yadda yan uwa kuka jita wasu daga cikin jahilai na yahudu imma sun sani imma ba su sani ba sun yi wa Allah ganganci lokacin da Allah ya ce man zallazi yuqridullah qardan hasana wane ne a cikin ku zai ba wa Allah rance amma rancen nan mai kyau rancen da za a ninka maka abin da kai ka bayar a baka abin da yafi karfin abin da ka bayar to daga cikin yahudawa sai suka zo suka samu manzon Allah suka ce ya rasulullahi mun ji labari ashe ubangijinka talaka ne yanzu tsaban talauci ma aro yake nema a wajenmu aro yake nema a wajenmu to mu ai ubangijin da muke so mu bi shine ubangiji wanda ya wadata to Allah subhanahu wata'ala shine sai ba su amsa Allah yake cewa a lakasri Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu agniya Allah ya ji maganan wa'inda suke cewa wai Allah talaka ne su masu wadata ne har za su ɗauki rance su ba wa Allah shi Allah ba shi ne talaka ba a wallahu huwal ganiyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci dukkanin ku talakawa ne ma'ana dukkanin mu talakawa ne babu wani wanda ba shi da bukata in a wajen Allah ne waye mafi kudi a Afirka da a ce dangote dangote har gobe talaka ne a wajen ubangiji ba wai talaka ba ake nufi a talaka fa ma'ana mai bukata duk wanda za a faɗe shi a duniya a ce wani a ce wani ba fa shi ba kasan duniyan kanta talaka ce a wajen ubangiji talaka shine wanda yake da bukata shi kuma Allah bai da bukatan komai shi ganiyun anil alamin abinda wannan man zalladhi yukridu Allah kardan hasana waye zai ba wa Allah rance rance mai kyau abinda rancen yake nufi shine sadaka shine ta amma akwai alfas da alkur'ani yake amfani da su domin su zamto masu nauyi a zuciya a da Allah ya ce wa zai ba da sadaka wa ubangiji to amma a musulunci fa sadaka bai kai aro lada ba wanda ya dauki aro ya baka ya fi wanda ya dauki kyautar kuɗi ya baka a tsarin musulunci haka ne domin shi kakan ba wa mutum aro ne a dole amma kakan iya daukan sadaka ka ba mutum a lokacin da bai bukata shi yasa a musulunci aro a fi sadaka lada ladan aro idan mutum ya bada sadaka za a ba shi lada goma amma idan ka bada aro sai an baka lada goma sha takwas maza Allah lokacin da ya je Isra'i ya gani ya ce na gani a rubuce cewa duk wanda ya ba da sadaka za a ba shi lada goma misali ne fa karamin lada ya to amma kuma wanda ya ba da rance sai naga an sa lada goma sha takwas yaya aka yi yafi ya aka yi rance ya fi lada sai ce ai rance duk wanda aka ba shi rance duk wanda ya ba da rance to ya firta wa mumini ne damuwarsa domin rance ba ta yiwa sai ga mabukaci amma shi kuma sadaka ta iya kai ne baka da bukata ka ɗauka abin da baka da bukata ka bayar amma duk wanda aka baka ce ya bada aran kaza dole shi ma yana da bukata dan bai niyan bayarwa ba bukatan wani ne ya gani ya toshe masa sai ɗauka ya bayar wannan kuma yana nuna mana wato yanda Allah yake da rahma da falala ya kai ga girman abin ya yalwata ta al'ummansa sabida da haka lallai mu kula da girman wato lada na sirrance da kuma lada na sadaka lalle al'umma a wannan lokacin sadakan ma ya yi ya balle rance rance shine a lokacin da mutum ke cikin wani damuwa ka fitar da shi cikin wannan damuwa Allah ya taimake mu to anan da Allah ya ce man zallazi yuqridullah ba zai ba wa Allah rance shin zaka iya daukar rance ka ba Allah sadakan ma an ce ka ba Allah zaka iya dauka ka bashi wannan sai mun koma hadisin manzon Allah hadisi ingantacce manzo Allah sallama ranar kiyama Allah zai tsaye da bawa sallallahu alaihi wa sallam yace idan Allah ya tsaye da bawa Allah zai ma tambaya zai ce ya abdi maritu wa lam ta'udni fa qala al abdu ya rab kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin ya abdi استطعمتك ولم تطعمني فيقول العبد يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين Allah zai ce kai bawana na yi rashin lafiya amma kana ji ka ji ka je ka gaishe ni sai ka ce ya ubangiji ni kuma ya zan yin je in gaishe ka bayan kai baka rashin lafiya kai fa kai ne ubangijin halitta sai Allah ce marida abdi fulan falam ta'udhu yace bawana wane shi ya kwanta rashin lafiya ba ni ba ne rashin lafiya baka je ka gaishe shi ba lau uttahu la wajadta zalika indi da ka je ka gaishe shi da ka zo ka ga rashin lafiyan sai ka ganta a gona yanda ka san ubangijin ka je ka gaishar yace na nemi ka ciyar da ni abinci ka ki ka bani na zo na roƙa baka bani ba shi ubangiji kai wadatacce mai bayarwa mai ciyarwa mai tufatarwa kuma ni in baka yace ba ne ya zo ya roƙe ka ka ki ka bashi da ka bashi da yanzu ka samu a wajena mani ka bayar na ne nika shayar da ni ina jin kishi ka ki ka bani yace ubangiji na ya za a yi in nemi ya za in shayar da kai bayan kai baka bukatan ci baka bukatan sha yace a a bawa na wani ya ji kishi ya nemi ka bashi ka ki ka bashi da ka bashi da ka sama ka a wajena wannan ya nuna wato ashe abin da ake nufi shi Allah da bayinsa su bayi mazhari ne na ubangiji na samuwar ubangiji bayi suna nuna maka tabbacin cewa akwai Allah kowan sai nuna maka akwai wanda ya samar da su ba a banza suka samu ba to idan ku me zai sa mu zamto muna da rauni wajen kokari da yin himma da gudumawa wajen ciyar da al'umma to wannan aya tana da bayani mai faɗin gaske tana da bayani mai faɗin gaske ta yanda abin da take karantarwa shine lallai kowanne a cikin mu yayi iya kokari ya ɗau da kake so na ranka lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abin da kafi so ka dauka ka bayar wannan shine rancen da Allah subhanahu wataala yake so kuma Allah zai baka lada ne a matsayin rance sannan malamai suka ce abin da yasa Allah ya ce man zallazi yuqridullah wa zai ba Allah rance domin ka san tabbas ba za a biya ka ne ranar tashin alkiyama amma da Allah zai ce wai zai bani kyauta da ce to ai dan Allah ne to ba kawai bari mu dan Allah amma wannan fa ba dan a ka ba baka ka bayar zan baka da rance da sadaka wanne fi wahala rance ya fi wahala amma kuma sadaka ya fi wahala shi sadaka fa in ka bayar ba za baka ba yanzu ka taɓa da sadaka ma wani ma wani mai nema ka ba shi akan kana jiran gobe ka maka amma rance fa ai ko shi ya fi kowa talauci a garin ku in ka ba shi zaka ce fa ya ka biya ni sai dama kun yi da shi akan zai dawo maka da shi to shi Allah ya ce ka bayar ne dan ya baka shi yasa aka ce kiradi saka lallai mu yi kokari mu yi kwatance mu kwatanta wannan abun na cewa lallai da mu bawa Allah rance manzal ladhi wane ne wannan ubangiji yana nema yukridullah bi infati malihi fi sabilillah wa zai ba wa Allah rance ya tattago dukiyarsa ya dinga bayarwa ta farkin Allah. Kardan wannan rance ne hasanan mai kyau, domin ka bayar da shi ta hanya mai kyau abinda ake nufi kenan kardan hasanan ka bayar ta hanya mai kyau don karka je ka samu mashayi ka ce ai Allah ya ce duk wanda ya bayar wa bayin sa ce bayar ka ce kai gashi ku je ku ci gaba da shan giyan ku ka san wannan ba kardan hasanan bane kardan sayyi'an ne domin da ka ga da ka ga as-sayyi'u daga wajen wanda ya fi ka iya shuka as-sayyi'u din saka abin da ake nufi alkhairi a gina masallaci ciyar da mutane abinci makarantu bohol rijiyoyi duka wannan abin da ake bukata kai kenan idan ce fa yudahu adafan kathira duk wanda ya ba kuma zan ninka masa ninki ninki ninki mai yawa tun daga kuma har zuwa 700 zan yi ta ninka mutum har ban gaba zan ninka maka idan mutum yayi Allah subhanahu ta'ala zai ninka masa wani zai iya bada naira ɗaya Allah ya bada biliyan biyu in ka bada ɗaya Allah ya ninka ma ladan biliyan wani zai bayar a bashi lada goma wani zai bayar a bashi lada ɗari bakwai wani zai bayar a bashi lada har sai an kai da lada ladan da ma ya fi karfin malala gashin tinkiya ka san yanzu malala gashin tinkiya bai kai biliyan biyu bayan kar ka yi mamaki duk wanda ya je girga ya zai gaya mu bai kai biliyan biyu ba to ba biliyan biyu ba trillion ba shi ba har sai ka je karshen kirge shine inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ranan kiyama Allah madaukakin sarki ba zai maka awun lada da sallanka bane ba zai ma awul lada da azuminka ba ba zai maka awul lada da zakanka ba ba maka awul lada da adadin dukiyanka bane ko da ka ba da Allah zai maka awul lada da shi da ka fadi da ka lalace da ka kade sallah nawa ne gaba da kake a rana biyar sai a kirga ladan salloli biyar baka azumi nawa ake gaba daya talatin wani lokaci ma 29 sai a baka guda 30 to Allah yana daura wa mutum lada ne da hakuri gwargwadon hakurin da ka dauka shin a sallan nan da kake kayi hakuri wajen ka ba da sallan ba tare da wasu uzurai sun hana ka ba to wannan nauyin hakurin Allah zai daura maka idan har azumin da kai shin ka ɗauki haƙuri ka yi don Allah ba ka yi dardiya ba to wannan gwargwadon haƙurin shi Allah zai auna maka dukiyar da ka ɗauka ka ba al'umma shin ka yi haƙuri ba ka yi don zuciyarka ba ka yi don a saka ka a midiya a dinga yada a cikin haka ce wallahi kuwa ni na bayar a'a da kai yin shi Allah zai ɗauki adadin ladan idan baka iya haƙuri ba kai sallah kai ka gagara haƙurin jiran Allah ya maka sai ka dace ai wallahi ni ne nake sallah raka a kaza ni nake kaza kana ta bayani to shikenan ran kiyama an ka zo sallah ce ai ya bawa na ai ka burge mutane da yawa eh kai kai sadaka a duniya an ce ka bada buhun shinkafa 100 ce eh wallahi ni na bada 100 ce ai ai ka san kai ne dan a fada ce eh kuwa ce ai an fada ko to je ka wajen wanda suka fada tun da dama dan su kai su baka lada a wannan ranar da baka da karfi baka da mai gadi baka da mai kariya baka da bodyguard in ka kuskura ka tura ka wajen wani hoge din a lokacin da baka da kowa baka da komai sai ka shiga uku to lallai mu sani hakuri gwargwadon hakurinka da shi Allah zai cika maka inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bigari hisab to manzo Allah sallama ya faɗi cewa akwai wanda za a ba su lada aiki ɗaya za su yi a ba su lada sama da biliyan biliyan biyu alfai alfai haka za a tara musu dubu so dubu so dubu biyu haka za a tara wa mutum saka mu tsaya da gaske mu ciyar da mutane dan Allah Allah sai taimake mu akwai wani sahabin manzon Allah ana ce mishi Abu Dahdah lokacin da aka saukar da wannan aya ya tashi ya zo wajen manzon Allah ya ce ya Rasulullahi ina da gonaki guda biyu wayannan gonakan su ne arzikina amma ina so na bawa Allah rancen da yake nema na ɗauki wanda yake mafi girman na bayar ya rasulullahi a ɗauka a bayar wa ubangiji sai na abubakar radiyallahu anhu yana zaune wani sahabin sai ya je ya ebo dabino a hannu sai ya rasulullahi ni ga nawa na bayar wa Allah rance wani ya je ya ebo buhu ya kawo ya aje wani ya zo da kayan mangala akan jaki wani ya zo da shi akan raƙumi wani ya zo ya ce gona na na waje kaza wani ya zo ya ce rumbu na na waje kaza kowa sai na umar ya ce muku bari mu yi na ƙarai dangi sai na usman ya kawo uwa ne ya kawo sai na umar da ya tashi sai ya je sai ya raba dukiyan gida biyu sai ya kawo manzo Allah ce ya umar na kai ma ka kawo dukiya da yawa haka ya ce rasulullah ai na raba dukiya na gida biyu ne aka dinga mamaki sai na umar ya raba dukiyansa gida biyu Abubakar ya zo sai na Abubakar da ya zo sai ya taro dukiya kawai sai ya zo ya ce manzo Allah annabi ya ce Abubakar kana da dukiya da yawa kamar wannan yace ya rasulullahi duk dukiya na na taro ban aje komai ba sai na umar yayi shiru yace lallai da haka sai na abubakar ya fi mu manzo Allah ce sai na abubakar me ka bar wa iyalanka to me za ku ci yace annabi na bar musu Allah na san kuma Allah ya ishe su alaysa Allahu bikafin abda Allah ya ishe su saka nan insha Allah za mu tsaya inda tambaya domin mu amsa tambayoyi ko da guda biyu ne ko ba mu karsa fasara aya ba to Allah yake cewa wallahu yakbid wa yabsut ubangiji shine wanda yake yin kabdu ya kame dukkanin abin da ke hannunka na dukiya wa yabsutu shine Allah yake basdu ya baza dukkanin abin da ke hannunka na dukiya idan Allah ya so duk karfinka in kana ganin masu karfi suna samun kuɗi to kai ka fi kowa karfi a ungo ka fi kowa talauci kuma wallahi dan ka san Allah ne ke babu wanda yake yin dukiya dan ka san Allah ne ke shi yasa akwai abin da malai yake faɗa yace yana da kyau in kana so ka san dukiya Allah ne yake yi ba wai sababi bane idan ka ga wani an ce yayi kudi aka ce maka ai dan manya ne ai dan babansa mai kudi ne sai wani kuma talaka ne yake janta shi babansa mai kuɗi ne kakansa mai kakansa kakansa da shi ke ciyar da garin nan amma ya yana yawa ba takalmi ba ruwan Allah ne ashe ba dan ka zama dan mai kuɗi ne kake yin kuɗi ba domin inda haka ne da kakansa tunda ya kuɗi babansa dole ya zama mai kuɗi shi ma ubansa dole tunda shi ma babansa shi ma dole dan ne dole ya zama mai kuɗi idan kuma ana cewa ƙarfi shine kuɗi to sai ga wani ya fi kowa ƙarfi amma ƙarfi sai kare yana tsaron wani sai ga wanda yake tsaron inda zai masa tsawa amma sai ga shi ke masa tsawa domin ba ƙarfi jiki shi ke dukiya ba kuma sannan haka ƙwarewa hatta ilimi shi da ilimi ana cewa la faƙar ba da ilimi ilimi ko amma mai mukama a cikin wasu daga cikin mukaman nasa ya ce ni gaskiya babana karatun da ya sa na yin nan shine samun talauci ka gane ko sai aka to ilimin ma shi sa wai wai hausa suka ce wakar ilimin yayi yawa ko wai in yayi yawa kuma ya koma karanta jarida sai kai karatun ka tara karatu sai ga wani yana nan jahili Allah ya tara mai dukiyar sai ga karkashin sa akwai professors kamar guda 30 na daukar nauyin su akwai lokacin da aka ce kamfanin dangote tana neman direbobi masu digiri amma akwai adadin kwanakin da za a yi in an yi daga nan da ta ba ma kowa mota shekaru kaza za a yi da a ba ma kowa moto an ce sai da mutum dubu arba'in masu digiri suka yi applying ba mutum dubu arba'in a wannan lokacin aka ce suka saboda an gama akwai shekaran da za a yi ko shekara biyu ne za a bar makuwa motan ko shekara hudu ne za a bar makuwa motan ke da mutum dubu arba'in suka yi applying to shi digiri nawa yake da shi babu sun kai arba'in amma ga shi nan zai ɗauki masu dubu digiri dubu arba'in in dai ga dama wani yana nan jahili ne bai san komai ba yanzu ana magana wanda ya kirkiri facebook shi a makaranta ma an ce kwaran shi aka yi bai da ba ce bai da basira ba bai tun jarabawa amma sai ga shi yanzu shi kuma shi ne gaba ɗaya ma duniyan kusan tana hannunsa a dai mafiya girman saha ta duniya babu to wannan duka shi ne wallahu ya wa ya in Allah ya rike maka samu ko ɓeran masallaci sai ya sallama maka waye su in Allah ya ba to duk Ali sai dai ka komai in ka taba zama arziki akwai wanda manzo Allah ya wa addu'a na samu yace wallahi in na ebi kasa to kasan in ne bayan an ce ana san kasan waje kaza in ka ce ita ake so kawai shi ne kai albarka Allah ya sa maka to kada ka daga hankali wajen sai kai arziki kar ka daga hankali wajen sai kai kayi kuɗi ka zama kaza domin za ka je ka jefa kanka cikin halaka duk wanda ya arzikin nan ba daga hankali bane wani wani an buɗe hankali wala ba daga hankali bane ba hankali ake samu ba tashin hankalin san aka sauke wa al'umma da yawa wasu mutuwa da su amma kuma damuwan ya haukatar da shi iya abinda damuwan zai maka ya haukatar da kai ka nema a wajen mai bayarwa inna Allah huwa zulku shi ne yake arzurtawa kuma shi ne mai karfi in wani ne mai karfin sai ya karfa ya baka to amma Allah shi ne mai arziki in dukkanin halitta da su taru sai kai arziki ba za ka yi ba in kuma suka taru suka ce sai kai tsiya Allah ya so sai kai arziki sai ka ka gano arziki yaqbid wa yabsutu idan ka rasa ka je ka roki Allah in ka samu ka roki Allah sayyidina Usman radiyallahu anhu ko sayyidina Abu Dharr al-Ghifari ɗayan su an zo masa ana maganar iyalansa su je ba su ba da talauci yace a na ban musu izawa katul waqi'a saka duk mai neman arziki ya koya ma yaransa izawa ka kuma yana yawan yi ba za ka taba yin talauci ba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih ma